آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار فهذا يقوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أيوم منا ترى دوة ونجش zulqa'ada ko hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da dubu ɗaya na sha ɗaya na sha ɗaya watan sha ɗaya ko tara watan sha ɗaya na to sha ɗaya ga watan sha ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dubu talatin da shida daidai da ashirin da biyar wannan muka fi rijiya ko da watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyar Allah madaukakin sarki ya kaddara mana ci gaba da zama dan karatu a cikin littafin muktasar al-akhdari fil ibadati ala mazhab al-imam Malik wannan fatin uzuri ya samu tsallake mun kuma tsaya ne dai kafin tsallakiyar a ƙarshen babin da yake magana akan shurutus sala yau za mu tashi ne sabon fasali wanda yake magana akan halin sallolin farilla idan aka sami sallolin farilla ne ya kamata a kiyaye kowane halaye ya kamata a kiyaye a dunkule abin da mai littafin ke so ya faɗa shi ne ana iya sallar farilla a busa halaye guda bakwai kula da halaye hudun farko wajibi ne dole ne sai mutum ya kula da halaye hudun farko na farko in za ka iya ka tsallaka na biyu sallah ta baci za ka iya na biyu ka tsallaka na uku sallah ta baci za ka iya na uku ka tsallaka na hudu sallah ta baci wannan hudun dole ne mutum ya kiyaye sauran ukun na ƙarshe wannan shi kuma zafi ne ga masallaci ya yi shi abin da yake wakara amma duka babi mai littafin ya dogara ne kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ziyarci daga cikin sahabban sai ta tashi yana rashin lafiya kuma na sallah a zaune da haka in ya tashi ruku'u da sujada ba zai iya yi ba in ya yi karatu ya karanta fatiha ya karanta sura idan ya buƙaci sujada akwai wani kulo zai ya ɗago a kusa da shi sai ɗan lankwasa ya ruku'u in zai yi sujada ya ɗora kansa akan kulo ɗin kulan ya taɓa ƙasa shi kuma ya ɗora kansa akan kulan ma'ana kamar ya yi sujada kenan ya taɓa ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya warke kulan sai ya wurgar da shi sai ya salli qa'iman da kai sallah a tsaye fa in lam tastati fa qa'ida kai sallah a tsaye in ba za ka samu damar yin sallah a tsaye ba sai to ka zauna yace idan ba za ka yi ba sai sai fa ala jambi to ka kwanta a kan hakarkarin ka kai to dogaro da hadisi kenan kusan halaye guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa ko dai kai a tsaye in ba za ka iya sallah tsaye ba ka zauna in ba za ka zauna ba ka kwanta akan hakarkarin ka da haka kenan ko a tsaye ko a zaune ko a kwanci to shi kuma ake bayan mai fikihu idan aka bayi ka'ida shi kuma zai kalla a cikin ka'ida mai zai kara haske tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi ayi sallah a tsaye in ba za iya ba a zauna to akwai wani hali tsakanin tsayuwa da zama sai malamin kuka kaga sai aka mata ta kara wannan hali wata kalma ya kwanci a can karkar ba zai iya ba to amma ai ga hutu ne a cikin masallaci in nake gina a cikin ka kamar na wanda yake zaune da ka yi saka ce to in ba za ka iya tsoro madadin ka je wancan zaman kai sai jingina a cikin abin jingina in ya zo sai ka yi sallah idan jinginan ba ta gagara to sai ka zauna in kai sallah a zaune abin da ya gagara sai ka ji a zaunen ba za ta yi ba to madadin ka kwanta akwai zahali tsakanin zama da kwanciya suka ce ka sake jingin nan kai ka kwanta sai ka jingina a cikin abin jingina din kaga sun samar da kan hali daya tsakanin tsayuwa da zama sun sake samar da hali tsakanin zama da kwanciya to kwanciya yanzu ka sake raba ta akwai hakarkarin dama akwai hakarkarin hagu ita kuma tsari da ya musulunci haka bibi da kai ko nasi ko da ba akan sallah suke magana ba ana rinjayar da dama kafin hagu sai suka ce to abin da ya fi dacewa mutum ya yi sallah a hakarkarin sa na dama in ya gagara saboda ciwon haka karin dama yake to dawo haka karin hagu idan ba kwanci akan haka kari ba za ta masa mutum sai ya rigi gine ya sallah waɗannan dai a dunkule su ne halaye guda bakwai da mana zai fassara mana da ake sallah a kai shi yace faslun bayani li salatil mafrudati sab'atu ahwalin murattabatin yace ga salloli na farilla sab'atu ahwalin akwai halaye guda bakwai murattabatin waɗannan halayen a jere suke ɗaya bayan ɗaya tu'adda alaiha ana yin sallah akan waɗannan halaye ana iya bayar da sallah a ɗayan wannan halayen guda bakwai arba'atu minha alal wudu sai ce halaye hudu a cikin waɗancan guda bakwai alal wudu su suna busa wajibi ne dole ne kiyaye wajibi ne wa salafatun alal istihbabi alaye guda uku so kuma akan mustahabbanci ne so ake ka jeran ta amma baka jeran ta ba kuma matsala akan sai sai fallati alal wudu su halayen da suke akan wajen wanda wajibi ne sai ka lura da su awwaluha na farkon su sai ce alqiyamu bi ghairi sinadi shine mutum ya tsaya ba tare da dogaro ba shi ne ka zo masallaci ka tsaya kan karkar irin tsayuwar gini da Allah madaukakin sarki ya maka to kai wannan tsayuwar kai sallah wani shine hali na farko in dai za ka iya tsayuwa kai sallah a tsaye to wajibi ne kai sallah a tsaye wannan fa saboda fadin Allah madaukakin sarki hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitina ku tsaya ga Allah madaukakin sarki qanitina suka ce Allah la bukali shine saboda akwai ma'anoni da yawa da za su biyo cikin ta kalikin tana nufin tsayuwar ko sai dadewa a cikin kalikin tana nufin natsuwa a cikin tsayuwar kalikin tana nufin addu'a a cikin tsayuwa din kalikin tana nufin da ya kaskantar da kai suka ce akwai ma'anoni da yawa da yasa Allah madaukakin sarki ya zabi kalikin amma dai ma'anar ta farko akwai tsayuwa kuma tsayuwa ta kankarkar a cikin ta dalilin na biyu wani hadisin da muka kawo yanzu salli qa'iman kai sallah a tsaye manzon Allah tsayuwa ya fara an bato wa kafin ya dauki duk abin da zai biyo bayan sa da haka kenan mutum yana da halin lalle ya tsaya a tsaye ya yi sallah shine tsayuwa ba tare da dogaro ba thumma al-qiyamu istinadi sannan idan tsayuwar ba za ta samu ba saboda wata ilmin sun karfin sa ya kare kuma da sa daga ran lafiya ba ko dan layi yana daukan sa to zai samu wata gwafa ko wata fila ko wani abu sai jingina cikin sa aka ita ce tsayuwa tare da dogaro sun malkiyamu istinadi sannan tsayuwa tare da dogaro wannan ita ma daga cikin dalilan da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman lokacin da shekaru suka ja mashi sai sa gudu yake daidai tsayuwa ya salloli na farilla sai aka samu wata gwafa sai aka gina mashi idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kabbarta sallah in tsayuwa ta fara mai tsawo sai dawo jikin gwafar sai jingina nauyin sa jikin wannan da ta jikin wannan gwafar akalla ya rage wa kan shi yawan nauyin da yake kan kafafuwansa a lokacin tsayuwa wannan a lokacin tsayuwa din shi to wannan koda kuma a cikin sallah ce ta farilla tunda dai an samu na Allah ya iya jinginuwa dan ya rage nauyin tsayuwa to mara lafiya idan ba zai tsaya kan karkara ba da ya zauna to ya kamata ke ne dauki halin jinginuwa kafin ya je ga hali na zama ya sa ce masa to sun bal qiyamu istinadi hali na uku sai ce ummar julus bi ghairi istinadi sannan zama ba tare da dogaro ba mutum ya zauna da ka ka a kan kafafun shi malamai suka ce abin da ake so a wajen zama an fi son zama na tarabbuhi wannan in ya samu shi ake so in ba a baka ba albani ke kuma duk zaman da zai maka daɗi in dai sunansa zama to kai shi a cikin sallah zaman da rabu yi ne mutum ya yi zama irin na mai kiɗan kurkutu na dako ko zaman da ake koya yara cin tuwo yi ne mutum ya zauna akan kafafunsa a kan duwawunsa sai kuma ya harke kafafunsa guda biyu wannan yi ne zaman da aka fi so lokacin da mutum zai yi sallah yana zaune ba zaman tahiya ba ta farko ba zaman tahiya na biyu ba ya ake a sallah na zaune ba zama na tarabbuyi na ga awal irin sa yayi na ga mala haru irin sa to irin wannan zaman yi ake da bukata lokacin da ake zaman tarafu malam ma na ga irin sa to irin zaman da musbala kuma irin sa to irin imam ma irin sa na to irin wannan zaman da za a harfe sallah na tarafu shi aka fito yawa shi aka fito idan mutum ba zai samu sallah a zaune ba kaga kenan kamar ya saba da zaman da aka saba yi a cikin sallah so da kuɗi to wannan yana zama da aka so in mutum ya ga a wannan zama a takura to in ma da zani kike masa duk zaman da zai maka daɗi ka iya yin sa a cikin sallah wata kin kai zaman tahiya ta farko wata kin zaman da ake zame kafa ka zauna akan duwawu guda daya ka kafe kafa ka guda daya ko dai duk wani irin zama in dai zaka ji daɗi kai sallah akan ya inganta kai sallah da shi idan zama ya kama idan ce kuma al-julusu li ghairi istinadi kuma al-julusu bi istinadi sannan hali na hudu shine a samu zama tare da dogaro mutum sai duba bangon ɗakin sa sai ya koma ya laje a jikin sa kuma sannan kuma ya zama da zai masa daɗi sai ya sallar kaga sallar dan gata kenan ko ga jingiro ga zama abinda ake da bukata lalle sallar ta zo akan lokaci sai ce fartarkibu jerantawa baina hadihin arba'at tsakanin waɗannan halayen guda hudu tsayuwa sannan tsayuwa da dogaro zama sannan zama da dogaro sai ce jeran ta kudin wannan kai na farko in ba iyawa na biyu in ba iyawa na uku in ba iyawa na hudu sai ce alal wujubi wannan musa wajibi ne ba zaɓin ka bane dole sai ka kiyaye idza qadara ala halatin minha wa salla bi halatin dunaha batalat salatuhu sai sai idan mutum ya sami iko a bisa wani hali wa salla bi halatin dunaha sai kuma ya salla da wani halin ƙasa da wanda zai iya sai sai batalat salatuhu sallar fa ta baci mutum lafiyar ta kalau kawai da aka zo za a yi sallar isha kawai sai da sai ya zauna kawai Allahu akbar yana zaune Allahu sami Allahu liman hamidu yana zaune tafiya sujada yana zaune dagowa sujada yana zaune kuma zai iya tsayuwa sai ma da yace batsalar salatu sallar ta baci haka zai iya sallah a zaune ko kuma zai sallah a tsaye tare da jingino ko sai dawo ya zauna to kaga kai jingino yana sama da me yana sama da zama to in dai zaka yi jingino ka zo ka zauna to sallar ta baci kaga kenan akwai sassauci amma ba a buƙatar sassauci sassauci idan ba za ka iya ba ba a buƙatar sakaci a lokacin da za ka iya shi ne tafi idan mutum zai iya da wani hali sai ya yi sallah da halin da ya kasa wanda zai iya din sai ya ce matsalar salatu sallar ta ta baci waɗannan su ne halayen da dole ne mutum ya yi ƙoƙari ya kiyaye su sai idan ba hali wannan ita kuma shari'a ta bada ne dan mutum kar ya bada uzurin da zai yi sallah ita shari'a so take duk halin da kake kaba da sallah shi yasa ta hada maka garaba sa da yawa ga wanda suke marasa lafiya ne dan bai yawa ba za mu tada gabar ba zan da dunkule su mutum yana rahin lafiya ana so masu jinyarsa su kula da shi ta suke yawan tanin sa sallah kuma ta suke barin sa lokacin sallah yanzu dan da sallah yana ta mulkutu yana ta juya juya ana kira sallah azhar sai suka ga alamar bacci ya dauke shi a kyale shi ya tabbacin sa ya ta juye juyen sa idan Allah madaukakin sarki ya hada mu karfe hudu ne karfe hudu da rabi ne karfe biyar ne sai a tafi shi sai yayi alwala a lokacin in zai iya tsayawa ya tsaya in ba zai iya tsayawa bai jingina in ba zai iya jingina bai zauna in ba zai iya zama bai jingina da bangon ɗakin shi sai ya saɗe sallar azhar da sallar la'asar sai ya yi su a daidai wannan lokacin kana cikin halin rahin lafiya ya inganta kana iya haɗe sallah kuma kana iya yin su a bisa halin da ne halin da ya sauwaka aka kira sallan magariba ba dole bane sai an kai mutum ana kiran sallan magariba ba dole bane sai ya sallah ana kiran sallan magariba sai a dan saurara masa zuwa bakwai da rabi zuwa karfe takwas in ya tashi sai ya sake haɗe sallan magariba da sallan isha'i a bisa halin rahin lafiya ya inganta sannan kuma bai ba abin da ya rage masa sai ne sai sallah ta akuba to za ga mutum yana rahin lafiya inda za a duba lokacin da za ka yi sallah bai mutum sai a zahar a dawo a ce la'asar a dawo a ce magariba a da a ce isha'i sai ga kamar abin yana yawa kuma kamar takurar tana yawa to amma ya aka buɗa masa madadin ya tahi lokaci uku yayi alwala lokaci biyar sai aka da masa shi lokaci uku kuma akwai tazara tsakanin wannan lokacin da wannan lokaci din da haka kenan mutum ana da buƙatar lalle yana cikin kowane hali ya gabatar da sallah akwai wanda zai ɗauko masa ruwa a ɗakin yayi alwala yayi wanka a ɗauko masa ruwa yayi alwala yayi wanka babu wanda zai ɗauko masa ruwa babu wanda zai iya masa tsarki duk halin da yake ciki ya yi sallah a daidai wannan lokaci ba tsarki ba alwalar da ya bari lokacin sallar ya wuce ya yi sallar ba tsarki ya bigi bango idan ba bango ya ishara sallar ake da bukata ya yi ta a daidai wannan lokacin wallahu ta'ala ala da haka shi abin da ba a so a karin addinin musulunci kawai kana zaune lokacin sallah ya wuce ko kana rashin lafiya lokacin sallah wuce wannan babu ne duk halin da kake Allah madaukakin sarki na karɓar tsarin madan lafiya inda yayi ta daidai gwargwadon yadda ya samu hali fattakullaha masabatu sai ce wa salatatu lati ala istihbab halaye guda uku da suke su ko mustahabbi ne iya su ne an yusalli al-ajizu an hadhihi salatatu al-mazkura shine wanda ya kasa da waɗannan halayen da aka ambata an an yusalli al-ajizu an an hadhihi salatatu al-mazkura ala janbihi al-ayman wanda ya gaza da waɗannan halayen guda uku da aka ambata amma ya kamata su zama to guda hudu ne ko ko duk da uku za su fi samu kuma duk da lafiya samu ku an yusalli al'ajiz an hadhihi thalathati al-mazkura ko wanda ya gaza da waɗannan halayen guda uku da aka ambata mu kuma to muka ambata akwai tsayuwa tsayuwa da jingino akwai zama akwai zama da jingino guda hudu ne da wanda ya gaza da waɗancan halayen da aka ambata to shi ne yayi sallah ala jambihi ayman abu ka hakarkarinsa na dama mutum yana kwanci akan gadansa sai ya dawo kan hakarkarinsa na dama sai yayi sallah in yayi sallah a wannan halin sallah ba ta yi daidai in damar ba za ta samu yayi murgino ya dawo na hagu thumma ala al-aysar sannan sai ya dawo akan hakarkarinsa na hagu yayi sallah shi ma sallah ba ta yi in ba zai samu ba thumma ala zahri to mutum sai kwanta a gadon bayan ka shine ya rigingine in kai kwanciyar rigingine gadon bayan ka yana kwance kanka yana kallon sama in kai sallah a wannan halin duka sallar ta sai sai ce fa in khalafa fi salati in ya saba a cikin waɗannan guda uku na karbe zai iya yin haka karin dama sai ya dawo na hagu zai iya yi a haka karin hagu sai ya ki ya kwanta wannan ba matsala ina ce lam tabtul salatu sallarsa ba ta ɓaci ba wannan duk sallarsa daidai take wannan sune halaye guda bakwai da malam ya ambata mana duk hudun farko dole a kiyaye su uku kana da zaɓi ko dai ka jera mustahabi ne in baka jera ba sallar ka lafiya kalau tana nan to sai ke so ya zo baka kuma wanne ne dogaran da ba a so ka yi wanda in kai sallar ka za ka iya baci za ka iya sallah a tsaye sai ka dogara to wani irin dogaro ne zai iya bata maka sallah sai da karbo tan kara sallah wani ce maka amma yana ga ka dan dogara ka ce akun ahalar ya ce in an dogara sallah tana baki ko sai ki sai maka bayani wani dogaro ne in kai sallar ka ba ta baki wani dogaro ne kuma in kai sallar ka ba ta iya baki ba ko da za ka iya sai din sai ce wal istinadu alladhi tabdul bihi salatul qadiri ala tarkihi huwa alladhi yasqutu bi suqutihi sai ce dogaran allazi tabqulu bihi salatul qadir wanda sallar mai iyawa a tsaye za ta baci idan ya dogara allazi tabqulu bihi salatul qadir ala tarkihi wanda zai iya barin dogaran sallar fa za ta baci in ya dogara huwa allazi yasqutu bi suqutihi shine dogaran da zai fadi idan abin dogaran nasa ya bai idan abin dogaran ka ya faɗi za ka faɗi za ka iya sallah a tsaye to wani ne dogaran da ya bata maka sallah misali da mutum ya kabbarta sallah sai ya samu ta gaba gaba ɗaya ya dawo jikinta sai ya ɗora ƙarfinta yana ta karatu yana ta karatu to da wani fulke zabar ana fulke ta ƙasa zai tafi to wani ne dogaran da sallah ka za ta faɗi amma mutum yana sallah bai dan sani ba sai dan bada sai dan dogara bai ma san ya an dogara ba saboda kusan karfin gaba yana cikin jikin shi dan ka zane wani dai dan yi da yi haka ko dan da alamar an motsa da dawo tsaya to wannan ba ta ba amma duk dogaran da ka dora karfin ka a jikin dogaran za ka yi sallah bai tar sai kuma ka dora karfin ka a jikin wani abu abinda kuma aka dauke shi za ka faɗi to wannan yana fata sallar musu wa in kana la yasqutu bi sujuda bi sujudihi fa huwa makruhun in kwa ya kasance ba zai faɗi ba shi masallaci saboda abun dogaran ya faɗi amma ya dogara a jikin shi sai ce wannan abun makaruhi ne sallarsa ba ta ɓaci ba ta rage ne daraja a cikin sallar shi da haka kenan idan mutum yana sallah ko da zaka ji ya dawo da karfin sa ya dora akan gefen mutum na gefen sa hagu ko na gefen sa na dama ni ma nan dogaro ne a cikin mu ko da nan mutum in ya goce ba za ka faɗi ba amma dai kana rage kimar tsayuwar ka cikin sallah ko ake a ganka dam a tsaye kuma duka dogaransa akan kafafun da yake baya kan gefen mutunka na dama baya kan gefen mutunka na hagu wannan yana tsaye wata ake bukata a cikin sallah wallahu ta'ala ala sai yake wa amman nafila wannan duka yana magana ne kenan amin akan sallah ta farilla ita ma sallar nafila dole ne sai mun kiyaye wannan halayen guda bakwai a yi a tsaye in ba za a iya ba a zauna in ba za a iya ba a yi sallah a zauna a jingine sannan a zo ga kwanciya ko kuma ita nafila tana da damar ka yi ta duk yadda kake so sai ce wa amman nafila ita sallar nafila fa yajidu lil qadiri ala al qiyam ya inganta ga wanda yake da ikon tsayuwa an yi salli haja dukan ya sallace ta a zaune ka gama zagaye gumal kakaf da ka bai ta fa'ida wata ne Allahu akbar to ta zauna da rafukan da wuta wannan ba matsala wala wani ku ajrul qa'imi amma da matsala take eh malam yace eh dai yana da rabin ladan mai tsayuwa sallah ta yi daidai amma kana da rabin ladan mai tsayuwa kamar man da ake ta rikici da su a tahajjudi ko mutum zai zo kama guri da an ce Allahu akbar sai da ya zauna dam ka da shi ka zauna matsawar an kafarta da kai an daidaita sahu da kai ka da ka zauna ba matsala amma ban ga kwana ana sallah da kai idan sauran da suka yi sallah a tsaye suna da lada dubu to kai da an yi kabbara kake dawa kake zama wata kilka tayi da ɗari biyar ko ɗari biyar da ashirin ko ɗari biyar da talatin kaga dare dai kuka bata a wani iri dai kuka bata amma sun ba tazaran lada a wajen me a wajen nasa a wajen tsayuwa wa yajuzu haka nan ya inganta halatti na biyu kenan an yada kula hajalisan wa yakuma ba'da zalik ka shiga sallar a zaune sai aka zama take kai wannan lalacin ya min yawa me dai hana dan zauna sai kuma ya dawo ya zauna a sai kuma miƙe kai ya ci gaba da sallah nan ya inganta da ya kabbarta sallah ya zama alhamdulillah rabbil alamin ya dauki sura ya je kan rabin da sai ga suke miƙewa sai ya miƙe kaga farkon sallah a zaune tarihin ta ake to shi ma a wannan halin ya inganta aw ya da kudaha qa'iman wa yajlisu ba'da zalik ko kuma mutum ya shiga sallar a tsaye sannan kuma daga baya da ya zauna shi wannan ya inganta kaga yan sallar lafiya sai kenan kana da zabi ko dai kai ta gaba ɗaya a tsaye ko kai ta gaba ɗaya a zaune ko ka fara a zaune sannan ka miƙe ko ka miƙe in ka ji ka gaji ka dawo ka zauna wannan duka ba ne waya waya dirtu ba da zalika illa an yada kula hadi yatul qiyam fiha sai dai kawai idan ya shiga sallar ne da niyyar tsayuwa a cikin ta gaba ɗayanta da ya kabbarta sallah zuciyarsa ta gaya masa shi sallar a tsaye zai yi ba gajiya yayi ba ba bukata ba ce ta kama kawai ganin dama ne ce kai aku an ci ana sallah bane bara in zauna a wato wannan bai inganta ba amma idan ka shiga dariyar in ka ji ka gaji za ka zauna wannan babu laifi idan gajiya ta kama ka da ka zauna wannan babu laifi fayamtani'u julusuhu ba'da zalika yace to in dai mutum ya yi gane da niyyar tsayuwa zai sallar ne gaba ɗaya a zaune to wannan dawowa ya zauna wannan bai dace a gare ba abin hali ne an yi hali fayamtani'u ya hannu ko abin hane ne julusuhu ba da zalika ya zauna a bayan wannan niyyar tashi da haka kenan ne sallan lafiya yana da halaye da ya ga dama ya sallah ko dai tsayuwa gaba daya ko zama baki daya amma ladan sarabin nan mai tsayuwa ne ko ya fara a tsaye sannan ya dawo ya zauna wani da three over ko kenan ko rabi na tsayuwa zaman ya a raba shi gida biyu tunda shi ma rabi ne ko ya dauka a rabin a zaune rabi a tsaye aw yana kula ha qa'iman wa yajlisu ba'da zalika ko ya fara a tsaye yayi rabi haka yana da rabin ladan sallah kenan sai da ya zauna sai yi ma da rabin ya araba ya aji rabi na mai tsayuwa rabin nasa na zama hima haka yana da three over four kenan illa an yada kula hadin yasul qiyami sai da ya haka da niyyar tsayuwa ne wani hadisi da yake karanta ko wani kani ban kiyaye ba kuma da ingancin hadisin har a kwanta mutum in ya ga dama zai iya yin sallah ta nafila amma ko suka tana da rubuci ne za ka isa fa'ida wuce ne ka kwanta akan hakarkarin ka kana kwanta akan gadonka alhamdulillah rabbil alamin sabbi isma rabbika al'ala ba da gida ka iya yi amma wanda in an bani lada goma mai zaune aka bani biyar to kuma kai aka baka me kai baka biyu da rabi kaga kana da kwata ce na nabi kwata na mai tsayuwa da haka in dai lada kake nema ibada kake nema idan kai ta abu sa kyakkyawar hali da Allah madaukakin sarki ya hode maka Allah ya sa mu dace to mutu wannan fasali ya kare ne fasali na gaba wanda kusan fasalin yana samuwa ne akan malaman malikiya ina na ramuwar sallah ita sallah galibi abinda malamai suka tafi in ta kubce ma da ganganci ta kubce har abada sai da kai ta istighfari har abada جل كان لها دي ثم ظن الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بمبنجي ko alkawari ko layi da yake tsakanin mu da arna ita ce sallah duk wanda ya bar sallah ya kwatsa ne kana zaune a wani ne kake sallah da gangan ka kwatsa a ɗaya layi ne kana kwatsa a ɗaya layi da ake da bukata an zaka dawo shi ne kai sabuwar kalmar shahada yake ne ka ci gaba da ake musulunci daga wannan ranar sauran rana babu bukata a gurin ka aiki ne irin na arna kenan an gama da kai haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah akan masu imani wajibi ne da yake da iyakantaccen lokaci an shaka masa lokaci yadda duniya ta yi ittifaki inda yanzu mutum saboda yana da gaggawa zai tafi Lagos sai ya kabbar da sallah azhar karfe 11 a goma duk malamin da aka tambaya a goma sallah azhar din ta ko bata yi ba saboda lokaci bai ba ko da haka duk malamin da ka tambaya zai ce sallah bata yi ba saboda kayi ta ne ne kafin lokacin ta to in dai ya dogara ne inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta to ya kamata hukuncin a tsallaka da yayo bayan lokaci idan lokacin da ya wuce to hayo kuma a barka ita ma barka da sallah da haka in kai sallah kafin lokacin babu in kai sallah a ne a bayan lokacin babu haka malaman malikiya suka sannan haka bi a haka sauran malamai suka banda malikiya sauran malamai kuma suka ce ne inda za a bibi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in dai ba mutumin da uzuri ya hada mashi ba ba taba samu mutumin da ya zo rama sallah ba abinda kawai aka taba samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne da ran da ake yakin Khandaq an tona rami ran na arna sun zuciyo suka ce yau duk jaraba da za a yi gani ga garin Madina dan haka suna turzowa musulmi suna turzawa suna harbowa musulmi suna harbawa aka yi gumi ta tun kusan karfe ɗaya da na abu ake taba lahira ba a kankauta ba sai karfe kusan shida da rabi da wani abu kaga magariba ta rage saura minti nawa kenan sannan arna suka tabbatar cewa yau madina ba za ta shigo ba sannan suka sassauci wanda sun sassauta sun huta sun koma gefe yi manzon Allah ya koma gefe sun hakura cewa ba ta shigo ba sai Umar dan Khattab ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mada Allahu quburahum wa buyutahum nara منعونا عن الصلاة صلاة الوسطى حتى كانت الشمس أن تغرب yace Allah ya tsine wa Quraishawa ya saka gidajensu da kaburburansu da wuta yace wallahi ba su bar mu ba yi sallah har ga rana za ta taho ta fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ni ma ban sallace ta ba sai a lokacin ma mutane suka ankara ba a yi sallar asar ba wannan kaga bala'i ne ke ne ya jawo ta da haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai aka tafi aka yi alwala kuma za a yi sallah da kafin su yi alwala har rana ta fada yanzu ta zama ne ta zama ramuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar al'asar din sannan kuma yayi me yayi sallar magariba sai aka samu dalili guda biyu a cikin wannan in uzuri ya matse mutum uzurin da shari'a za ta karba ko rahin lafiya baya cikin hayyacinsa ko mace ko mantuwa da haka idan mutum ya samu dama sai ya rama sallah dalili na farko kenan dalili na biyu kuma abin da aka fita a cikin hadisi shine ko lokacin sallar da kake ciki har wayo zai wuce to ana gabatar da me ana gabatar da wancan kafin wannan ina ji lokacin da muka zo magana akan awqatu sala an ce zababban lokaci na sallar magariba shine qadru ma tu sallati gwargwadon abin da za a yi sallah raka uku cikin shi wannan yin lokacin da ana wuce muktar ya wuce to manzo Allah bai jima alwala ba sai da dama ta fada idan zai sallar la'asar raka'a hudu ta fi adadin ne raka'a uku ta sallar magariba kenan lokacin muktari ya wuce manzo Allah bai ce mata mu yi kokari mu rinci muktari a sai ya fara gabatar da la'asar sannan ya zo gabatar da ne ya gabatar da magariba wani ne abin da zamu tsalla a cikin karatu ne a halari idan mutum ya zo ana bin sa sallami to yana gabatar da waɗancan na baya ne kafin ya ita wannan wanda lokaci ke cikin amma sauran malamai mazhabin su shine kana zaune saboda samartaka ko saboda ji da isa ko saboda ana miki ko saboda ana buga kuɗi da kalkulatar ka a hannu har lokaci yake ne ma ya kure ko wata yake ne ma ya wuce to wannan ba a yi ne ba a rama sallah kawai yadda idan ka kare mitin ka kare komai sai ka da kuma ka ci gaba ne ka da ka ci gaba da istighfari astaghfirullah astaghfirullah amma wannan sallar ba a bukatar ta ba ta da gurbi sai malamai suka ce to in haka ne malikiya su suka takura tunda ba a ramuwar sallah wasu malamai suka ce a malikiya su suka fi kowa sun sauki wanda yake ma karama ya suka san sauki ana buga kwas aka ce ba za ka gama makaranta ba ya ka kawo kwas ɗari da ashirin in kai kwas guda biyu ka faɗi sai ka kace malam ina so in zauna kan roba sai ta a karka bana ba komai ka ga wani aika magana da matsala kenan a gurin sa wanda yake ma ka da kai kari roba din wanda ya fi sauki to sun wada iya sun da ana kari roba ta sallah amma sauran malamai ba kari roba in ta wuce ta wuce kenan idan a da su yi gaba da kenan sai aka ce malikiya sun suka fi kowa sauki kuma sannan ka kalla a hankalce idan ana bin ka sallah da ka zo za a rama sai wani ta a karkara ma bar jifin haka in an ji ana lissafin sallolin ka daya biyu uku hudu ce me yace wannan ka san da matsala kenan ko tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat idza salahat salaha al-amru kullu in kai kyau dukkan aiki ya ba sai malamai suka ce ma karkai sanin suna ji maka za a tada sallar ka kenan akwai problem a ranar al-qiyama in akwai problem kenan za a za a bincika dukkanin sauran ne sauran ayyukan ba sai aka ce wannan su suka walidiya tsanani saboda su baka ba damar da ne damar da zaka rama sai da kuma idan aka dauki mazhabin su mutum san yana da wannan to ba zai taɓa yadda ba ne ya bar lokacin sallah ya wuce malikiya ya suka fi kowa sun so su tare sun fi kowa kuntatawa amma da aka zo matsala ta ramo sallah kuma ya suka fi kowa sauki tunda sun ba da damar a rama in ka rama za ka ji a jikinka kamar ka sauke ne wata kilma istighfarin ba lalle bane kai raka'a hudu ce nayi shikenan ana bi na najiya kamar da yake bin ka bayi na ala albahi ka dauko ka bayi yayi kuma ka bani na baka wai kenan ba da ka to ana bin sallah ya rama yayi ne da ka ba lalle bane istighfari ba lalle bane dan mutum ya ji aka bayi ya zanta gobe ya ce maka amalan na gode ko Allah na ji dan bayin nan ba jibi ba ta wallahi na gode na ji dan bayin nan ga dai ce maka na gode ne kai ma abun kuma kamar da tabi ko da ka to kada in je ka aka baka dama ka rawa ga istighfarin ko ne menene amma wanda ya hana kai rama kenan kullun yana tunatar da kai a wani laifi da kawa Allah kuma Allah zai iya kona ka saboda shi kullun zaka da zunci ne zaka da zunci in gifari wallahu ta'ala alam da haka dai abin da yafi dacewa ga dan adam matsawar kana cikin hayyacin kana ji kana gani kana da lafiya ko za ku iya sallah to kada ba kada bai da lokaci wuce maka an baka dama a tsaye an baka dama a jinjiri an baka dama a zaune an baka dama a jinjiri a dama a hagu a rigingine to me kake bukata bayan wannan kai taimama ko kai alwala in wanka ba zai samu ba alwala ba zai samu ba aka ce ka bugi bangon ɗakin ka kai taimama da kake bukata ta biya me ake da bukata in ba za ka isa yi ba kai sujada kai ruku'u kai sujada kai ishara to dan me za ka je ka ce Allah madaukakin sarki sallar ka ba ta yi ba malikiya sun ga mana anan littafin da muka karanta a karatu na baya hatta tufafin da baka samu za ka sa a jikinka wasu ka ce maka sallah uriyana in dai ka tufafin da zaka sa ka kafa na jikinka babu wanda zai dauko maka akwati sabo ka sa to da me kahin da fitsarin babu kai sallah haka ko kuma an sille kayan an je an wanke baka sa wani ba da kai tsirara ko wanda zai zo ya ko maka kayan da zaka sa kai sallah kana kwance kan galgal to da kake mamarka ba a kwance akan gadan ka ne kake da bukata kamar ga kai sallah abin da ake da bukata kan lokacin sallah ya wuce baka yi ba wallahu ta'ala alam sai sabon fasali ma da yake faslun bayani yajibu qada'u ma fi zimmati min as-salawat wa la yahillu at-tafriq fiha mala yace wajibi ne mutum ya rama abin da ke kan haƙƙinsa na salloli zimma wani yare ne na malaman fiqh ban san yadda zan fassara shi a Hausance ba amma dai sukan ce zimma wata ahaliya ce da take ba wa dan adam damar nauyi ya hau kai shi kuma in nan ya hauka ba zai sauka ba tana zaune da lafiya mazaunin gari sai aka ce masa an ga watan ramadana yanzu wajen sun azumin watan ramadana ya hau zimbar ka yana kanka ba zai sauka ba sai ka yi shi kana zaune lokacin sallah yayi da lafiyarka da tsarkinka da ruwan alwala da komai yanzu ta hau kanka ka yi sallar azhar to irin waɗannan sallolin idan ka basu suka wuce suna nan a kanka kenan ana da bukatar karama su sai malai ce to abin da yake kan dan adam na salloli bai yi su ba to wajibi ne ya rama wannan salloli idan ya tahi rama sai ce wala ya illu tafriqu fiha kuma sannan baya bukata a yi sakaci baya halatta a yi sakaci a wajen ramawa mutum ne bayan ya balaga sai abokai suka kwace shi sai shekara uku saboda duniya ta bude wata kil da kar kullum yake sabon naira ɗari biyu ɗari da hamsin in ya bu su karamin miji ne ya samu dubu ɗaya ta leburanci ko ko aka ce masa zo ka zama kawunsila yana zuwa abu za ka ce ga dubu ɗari takwas na diresu ga dubu kaza na kaza ga dubu kenan ya fara zarga zarga ni ne Kano ni ne Bauchi ni ne Anambra ni ne Enugu kullum yana da kuɗi a jihunsa saboda haka lokacin sallah sai ya masa wahala an kare mulki an dawo gida kuma an koma biya yada sai ya tuno mata a lokacin da yake kawo sunan shi salloli sun tsallake mashi sai ta tunu bara ya rama su tunda ya dawo cikin jama'a ko to nan lokacin idan ya zo zai rama sai maliki suka ce a wajen ramuwar kuma baya halarta ya yi sakaci to menene rashin sakaci din shi ne ce wa man salla kulla yawmin khamsata ayyamin falaysa bi mufritin wanda ya yi sallah kowace rana mana ya rama kenan a kowace rana khamsata ayyamin sallolin kwanaki biyar falaysa bi mufritin wannan ba musakaci bane ba in ka tashi za ka rama sallah to abin da ake da bukata kullum kake rama ta kwana biyar idan kullum za ka rama sallah kwana biyar akalla to a gurin maliki ba kai ba mai sakaci bane amma in ka rama ta kasa da kwana biyar to har yau kana da sakaci a wajen ramuwar sallah ko zai suka ce akalla kenan abin da zaka idan lokacin sallar asuba yayi da an kirawo a salatu kafin limamin ka yi ga iko kari kai sallah azan asuba guda biyu in ka zo kuka yi sallah asuba tare da liman ƙara guda uku kan ka koma gida ba kai sallah asuba guda biyar ba kenan biyar ta ramuwa ɗaya ta yau in aka zo sallah azhar kafin a zo a yi ga sallah a masallacin ku yi kokari kai sallah azhar guda biyar idan liman ya zo ku kai sallah ka samu nawa asuba biyar asuba shida azhar nawa azhar shida in ka zo da asar kafin a yi ga asar yi guda biyar ko ba an yi asar yi guda biyar bayan kun yi sallar magariba in sallar magariba uku kai sallama uku kai sallama uku kai sallama sai kai guda biyar sannan isha sai ka fake guda biyar ka samu sallah ta kwana nawa ka samu sallah ta kwana biyar ko kuma idan ka tashi misali bacin ka sada zuwa kai asuba azhar la'asar magariba isha asuba azhar la'asar magariba isha ya kace gobara huta kuma in aka jima ka je ofis ka ji dan aiki yayi saka yayi ka karo ofis ba kulli asuba azhar la'asar magariba isha kun zo kun yi sallar la'asar ka koma gida asuba azhar la'asar magariba isha ba tun ai zan ja ka mun kai bacci asuba azhar har zuwa isha kara mu ta kwana da ranka kace idan kullum za ka yi sallar kwanaki biyar wannan kana ne sakaci bane kina dan kai kara biyar kana tabara kana da damar da zaka iya rama su a cikin shekara ɗaya ke shi da abin da suke da bukata saboda kar ba take rama sannu a hankali ajalin ka ya taho karshe kan ka gama rama ka mutu za ka da rikici a wajen Allah madaukakin sarki shi za suka ce to ke da kamata ka ce ariya tsewa kake haɗo su da yawa sai dan ka je gaban Allah mai yawan Allah ce mace ka za ka iya rama kafin ajali ya riske ka shi da yake cewa man salla kullu min khamsati ayamin falaysa bi mufridin wa yaqdiha ala nahwi ma fatatu kuma zai rama sallar a bisa gwargwadon yadda ta shuɗe mashi yadda sallar ta kwace ma haka za ka rama ta me yake nufi in kana habariyatan ko in kana habariyatan haka na koyi dole na sa kana ko yawwa in kana habariyatan sabaha habariyatan idan sallar ta zaman gida to ya rama ta a daidai sallar zaman gida mana wannan sallolin na shekara biyar da suka kuke maka kana gumal a zaune amma yanzu lokacin da kai dawo kar ya zo karama daidai lokacin kana inu to ba za ka ce ba kuma ba za ka rama ta a matsayin sallar ne sallar kasaru a'a sai dai sallah ta cikin gida haka ba ka rama ba wa in kana safariyatan fa ba safariyatan yace in kuma ta kuke maka ne a halin kana tafiya to sai ka rama ta yanzu a matsayin sallar matafiya ko da a cikin gidanka kake zaune yanzu sallar lokacin kana tafiya Kano ne kawai kake yin sallah da ka da garin ku sai ka kai gaskiya na yi sakaci bara in gare raba sallolin nan to sai karama su a daidai sallolin madadi asuba azhar raka'a biyu la'asar raka'a biyu isha raka'a biyu haka za ka rama su shine sai sawa'un kuma hukuncin duk ɗaya ne kana hinal qada'i ya kasance shi mai ramuwar lokacin da zai rama fi hadarin au safarin yana cikin halin tafiyar ne ko yana cikin halin zaman gida duk a gida kake ka kuɓuce ma a gida sai kai fitaccen salloli a tafiya kake wanda ta kuɓuce ma tafiya ce sai ka rama ta a matsayin mai sallah ta tafiya a a gida kake amma ta kuɓuce maka ne lokacin tafiya sai ka rama ta a matsayin sallan matafi a tafiya kake amma ta ta kuɓuce maka lokacin kana zaman gida sai ka rama ta a matsayin sallah ta ne ta mazaunin gida wannan shi ne yadda ake ramo sallah a gurin malikiya sannan yace wa tartibu بين الحاضرتين وبين يسير الفوائد مع الحاضرة واجب مع الذكي سيتي والترتيب جيران كاوا بين الحاضرتين تكان سلولي بجاجي نزمن جدا هنا مغانا تفرقو الترتيب بين الحاضرتين جيران كاوا تكان سلولي بجاجي نزمن جدا وبين يسير الفوائد da kuma salloli ‘yan kaɗan da suka kurce maka zai zo ja mana menene ‘yan kaɗan ɗin ma'al hadirati tare da sallar da take kan lokaci wajibu ma'al zikiri wannan dole ne idan mutum yana sani mana da mutum bai yi sallah a zahar ba su ne hadiratai ba kai sallah a zahar ba sai ka zo masallaci kuma limamin ku yana raka'a ta hudu ta sallar a zahar la'asar wace za ka yi ka koma gefe ka yi a zahar ko kuma ka zo na liman kai da asar tare da shi a gurin maliki yayi ka koma gefe sai ka kabbar ta sallah Allahu akbar sai kai raka hudu kafin kai raka hudu limami yayi ne yayi sallah har ma ya bar masallaci to wajibi ne ka koma gefe ka yi sallah azhar sannan ka shigo masallaci ka sake sallar asar ba wan ba kana baka samu azhar a jami'i ba baka samu asar a cikin ba baka samu asar a cikin jami'i ba sai suka ce wannan su wajibi ne a gurin to akalla saboda su ba su yadda ba da sallah menene ma ikhtilafin niyya idan niyya ta kaba ba abun sallah a malike suka ce in za a bu sallah to dole da mun to sallar ku iri ɗaya ce kuma hali iri ɗaya a zahar kake yi ta yau a zahar yake yi ta yau da ya kwaɗu ku yana a zahar ta jiya kana a zahar ta yau duka iri ɗaya ce amma lokacin da ya yi ya bambanta to ɗaya ba zai buɗe ba a gurin malikiya dole ya zama to hali ɗaya kuma sallah ɗin kuke a zauna kuke da abin nan siffanta a zahiri su zaman to iri ɗaya kuma a matsayin yanayi su zaman to iri ɗaya kuma sannan mai azhar ba zai mai la'asar ba mai la'asar ba zai mai magariba ba mai azhar ba dole zaman to sallah iri ɗaya ce yanayin su a zahiri lokacin su iri ɗaya ce ta ramuwa ce kai ma ta ramuwa ce ta lokaci ce kai ma ta lokaci ce sai sai ni ma ta ce ce sai ku haɗu ne ta hekaran jiya ce kai ta jiya duk kun haɗa ramuwa amma lokaci ya bambanta a gurin malikiya to kowa ainihin zage shi kai tasa daban tasa daban tasa batun nasu batun ko kowa jaje shi daga to su a gurin su jerantawa tsakanin salloli guda biyu na lokaci wajibi ne daga ba kai azhar ba ka ba masallaci ana la'asar to dole ne kai azhar sannan kai la'asar akalla in kana so azhar ka ce maka yawa in ka fita daga malikiya kenan sai ka jona wa liman Allahu akbar yana la'asar kai kana me kana azhar akalla ka samu azara cikin a cikin jami'i in yace assalamu alaikum assalamu alaikum wani wasu masallaci da suke sallar asar to garga da gudu ku jona da sai ka je kan ka jona sallar asar in babu yake da asar a matsayin ne a matsayin ramuwa ka fita dai daga menene wajen tinjirar tawa tsakanin salloli guda biyu wa bai da yasirin fawa'i da kuma ƴan kaɗan da suka kurce ma salloli kaɗan da suka kurce maka to su ana jeranta sai tare da sallar da take kan lokacinta shi ne ce ma alhadirati tare da sallar da ke kan lokacinta sai ce wajibin ma'aziki wannan yi ma wajibi ne matsawar mutum yana sani mutum bai sallar isha ba jiya bai akubani ba bai azahar ba bai la'asar ba salloli guda nawa salloli guda hudu sai aka zo za a yi sallar magariba sai suka fara yin kokarin yin sallar magariba in ya so ina waɗannan sallolin guda hudu ba zai yi ba a malikiya dole ne ka je ka yi isha jiya ka yi akubani ta yau ka yi azahar ka yi la'asar in ba su gama uku bai ka juna in sun gama kuma yake taka magariban daban wannan wajibi ne sai ka je rudu in dai yan kaɗan ne sai ce wal yasiru sallolin da ake kira yan kaɗan a wajen malaman fiqhu arba'u salawatin fa adna shine salloli guda hudu ko abin da ya kasa guda hudu su da ke kira sallah yan kaɗan in dai ana bin sallar da bata fi hudu ba in ka zo ka tattabi man yana sallah to ba za ka bi ba sai ka ramo waɗanda suke kanka amma sai kai sa'a sallar da ake maka guda shida ce sai ka zo ka tada liman yana sallah to kai kokari ka samu ta jami a kai na hannun gida in an gama sallama ko sai ka dawo karama amma sharadi su kai sallah biyar ko su bi sallah biyar to wannan ne ba dole kai ka jira su da wanda take kan lokacin ta amma in dai ta wuce wanda take kan lokacin ta in dai ba su kai guda hudu ba kai to dole ne ka fara jero waɗancan sannan kuma sai kai ta wanda take kan lokacin ta wani ne ke masa wajiru arba'u salawatin fa adna ومن كان عليه اربع صلوات فاقل yace wanda duk a kansa akwai salloli guda hudu fa aqalla ko kasa da guda hudu sallaha sai ma yace ya sallace su qabla al-hadira kafin wanda lokacin ta ake ciki walau kharaja waqtuha ko da ko lokacin ta yanzu zai wuce sai kara mu da baya ana bin da salloli guda hudu kuma yanzu ga sallah asuba kuma duka duka saura mutum goma rana ta fito to waɗannan sallolin guda uku za ka fara jerowa ko da kwarana za ta fito kafin kai sallah asuba ne yanzu dole ne kai wancan mutum sannan ka zo kai wannan asuba ta yau wa yajuzu alqada'u ya gama da wancan magana ka'ida ta wajen malikiya shine dole ana rama salloli in sallolin sun yi wato kullum kake rama na kwana biyar idan sallah kai ce ake binka to kayi ta kafin ta wannan lokacin sabo da ake liman yake yi in hutu ce ko uku ce ka yi ta abu wanda liman yake yin ta wannan ita ce ka'ida da ba sannan to wani lokaci za a yi ramuwa ko a wani hali za a yi ramuwa ina ce wa yajuzu wa aqba'u fi kulli waqti ya halatta a yi ramuwa a kowane lokaci rana tana tsakiya ce ta ta za ta fada za ta hudo ne ko da wani lokaci da in ga ramuwa ke bin ana rama ta a wannan lokaci wala ya tanaffalu wata ka'ida ya ce wala ya tanaffalu man alaihi alqada'u wanda duk ake bin sarawuwar sallah to ba zai ba fanafila ana bin ka sallah shekara goma kuma ina ka samu wani kafa da wuturi ina ka samu raka asal fajiri ina ka samu tahiyatul masjid marjin wannan da kake ramu wanda kake kanka ya mutum yana bin ka bahin dubu goma kuma kana bahin gudun mu wannan rahir ai gara ka rage kibar bahin ko da Allah wallahi ba Allah kudi ne na rahir amma da Allah ta mutaka ga wannan rahir ya fa alheri akan kaiwa ka bahin gudun mu wannan rahir da haka to shi Allah abin da ya fito a wajen aiki ne wanda ya wajabta maka da galibin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu abin da Allah madaukakin sarki yake so a wajen bawa kamar aikin da ya wajabta maka to tunda ita sallar farilla wajibi a gurin malikiya suka ɗauki wannan hadisin kenan rama wannan wajibin shi ya ci maimakon ka zake kuma kana nafil kudin da ba Allah madaukakin sarki wajabta maka ba in dai ana bin ka farilla to ba buƙatar kai nafil alamu nan ba da zai ka fi dacewa wala ya tanaffalu man alaihi alqada'u wala yusalli duha shi wanda ake bin salloli ba zai salla wala ba wala qiyam ramadan haka nan ba zai ba tsayuwar ramadan ko tarawih ko tahajjudi duk banda ne ya tafi rabo da zai kai shi in ko yana so lalle yayi yana da jaraba to ya dace ta rabo sallah hada ya gama ramawa tsaf sanan ya doki wajen yake yamu ramadan wala yajuzu lahu ba abin da yake halarta a gare shi illa shafa'a wa witra sai dai shafa'i da witri wannan ya halatta wal fajra da rak'atan al fajr wal idani da sallar idi guda biyu wal khusuf da sallar kiskewar wata ko kuma kiskewar rana wal istisqa'i da kuma sai sallar tayi da fari waɗannan su sallolin kamar na filfilin amma na filfilin ne su na musamman da haka to su ana yin da su ma bin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa barin waɗannan sallolin ba yana halin gida ne ko yana halin tafiya aka ce ba taɓa ganin ranar da manzon Allah bai shafa da wuturi ba ba taɓa ganin ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka ta fajiri ba wannan yana tafiya ne yana gida ne yana da lafiya bai da lafiya shafa da wuturi da raka ta fajiri kullun sai ya yi manzon Allah inda yana nan to za a yi sallar idi da yi za a yi ta layya za a yi ta azumi in rana ta yi kusufi ta yi faɗi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci sallah in za a shayar da fari manzon Allah na raye yake shara waɗannan wasalloli ne na musamman to idan mutum ana bin sarrabuwar sallah zai iya yin su wallahu ta'ala ala wa yajuzu liman alaihim alqada'u kuma ya halatta ga waɗanda ake bin su ramuwa an yi sallu jama'atan su yi jam'i idan tawat salatuhum amma idan sallar su ta yi daidai da daidai in ta saba ne bai inganta ba da haka ana bin ka sallar isha jiya shi ma ana bin ka sallar isha sai ka ga ka Allah ya kuma sallar kace to kana kai ne to Allah ya sallar isha tana ban yi ba je sai ni ma ban yi ba saboda haka ku zo ku yi isha dan sai ku saki asuba dan ku sake azhar jam'i ku sake la'asar jam'i ku sake magariba jam'i ku jira ina sai yanzu ya halatta da dole ake bin su ramuwa kira mata idan tawat salatun idan sallar su ta yi daidai wa man nasiya adada ma alaihi min al-qawa'i wanda ya manta kuma adadin abin da ke kansa na ramuwa shi yanzu ya tuba ya dawo kan hanya ya ce amma likitan guda ɗaya sallah ba san ma daga lokacin na daina sallah ba da haka kenan sallah da ake min sallah bai sani ba shi ne ce to idan aka samu ta irin halin ya manta shi sallah ta ce kara no ake min sa ya ce sallah adadan to ya sallaci adadin da yake la ya baka ma abu shakkun wani shakku ba zai sake zama tare da shi ba kawai yayi ta sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum Allahu akbar assalamu alaikum yayi yau yayi gobe yayi jibi tun yana dan saurayi har ya tsoce yana yi ita kai wannan sallalin kuma dai na san wanda take kaina na rama sai da alamar shakku babu a zuciyarsa ta bi kenan ta rama sallah adadin na yi baka ma abu shakku yayi sallar da adadin da zai zama to babu shakku ne babu shakku a tare da shi wannan ba da amalikiya muke magana in ka tsallaka sauran mazabobi kawai da kai da istighfar da garan da ka tuba da garan nan zaka yi istighfar kuma yake dana bari ne sallah ta kuma ce maka wallahu ta'ala alam wannan da ile kusan bayani na karshe dai akan me akan rabuwar sallah wallahu ta'ala alam sai tule ba muka zo sai mu fara kuma babin da yafi kowanne ya tsada a cikin littafin shine babin da zai magana akan me sujadar raka'a an yi rubutu kusan littattafai na malikiya da yawa sun yi rubutu a kan sahau amma zai magana zai wahala ka samu littafin kuma da ya tattake maka matsalar sahau kamar littafin ahalar yayin da dai kusan yi ne matakin farko farko amma ya ce yake matsalar nan fasaha wanda mutum ya lakance ta to zai wahala kuma ya samu wani hali a sallah da zai samu kansa ya rikice ya yi masa ita billa billa ya mata yankan da in Allah ya yarda ba ta ba ke tashi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah madaukakin sarki amfana da mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah ta nuna mana daidai dan amfani da abin da ya dace da aiki da abin da ya dace wannan ya rubuto tambaya yake cewa malam tambaya ta ita ce mana idan mutum baya yin sallah kullum kuma babu dalili idan Allah ya kuye shi yana so ya rama za ya iya ramawa ko fa shine dai karatun da muke yi ko inda ya saurari karatu an sarta fito in mutum ana bin sa salloli yana saurayi ya yi ta hayaniyarsa daga baya Allah maɗaukacin sarki yin riyar yake so ya dawo kan daidai da zama duk aikinsa ya wuce lafiya kalau malikiya sun ce ana ramawa sauran malamai suka ce a'a daga ran da kawai ka gane ka dawo kan hanya shikenan kawai ya ci gaba da kallolinka abinda za ka yi sai kullum da istighfari Allah mun yi kwaba Allah mun yi sakaci Allah ka yafe mana Allah ka duba al'amarin mu sai ka gyara da makafi ne sadaka makwabta ne masu kananan karfi yawan nafilfili yawan sallar dare yawan azumi duka samun kafa kake da waɗannan ayyukan Allah madaukakin sarki ya yafe maka sauran malamai ga suka ce abin da ya dace dan adam yake malikiya kuma sun ce ana rama ne sa muka karanta a cikin littafin su wallahu ta'ala ala na'am haka zai kara sa kai da ce masa salli ka'iman kai sanna sai in ba za ka iya ba kai azumi in ba za ka iya ba kai sama zakarin ka shi aka ji a hadisi na'am bi da aje kuma ka zo kana sallah a zuwan hini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika ka sanya ruku'unka ya fi rankwasa sujada ka ta fi rankwasawa akan sujada kai yanzu mutum ya sallah kai har kai kafafunsa da ya kare karatunsa sai ga baya ku yi sujada ta ba ta sabo sai kai haka Allahu akbar ila ruku'u subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim sami Allahu liman hamida ka da dare da kake zaune sujada Allahu akbar yanzu nan kusa wata wannan ta fita ne ta fita farko ina kace to a sanya sujadar ta fullan kwasawa akan ruku'u ka to wanda yake kazo da karan kwasa na biyun wannan shine sujada na farko shine sujada wannan idan mutum ba zai samu damar tafiya kasa ba haka yake ya sallah in kuma zai iya yin sujada a kan gohinsa to zai yi ruku'u sannan ya zo sujada kuma zai daɗe kama kuma ya tafi ya sujada ya da ya zauna ya yi sujada ya da ya zauna sai sake har sai gaba sai ya ci gaba da sallar shi wannan duka ya inganta. sai ka yi ishara a ba za a taɓa kasa ba a dangolowa a taɓa goshi ba a ɗauko dutse a guga ba a ɗauko komai idan mutum ba zai iya ba sai isara da idansa Allahu akbar sujada kenan ko sami Allahu liman hamida ya dago Allahu akbar sujada farko Allahu akbar ya dago Allahu akbar sujada ta biyu shikenan na'am ba sani ba kai ka fara tambaya ko na'am na'am na'am نعم نعم نعم shi abin da kusan mai maliki ne yake faɗa idan ramuwa sai ta idan misali kana Kano jiya ba kai sallah ba sai da ka zo goma ne kaga ka riga ka sai ka in za ka rama ta za ka rama ta ne a matsayin sallar da take da matafi ne in kana karanta risala ne ma kwatankwacin wannan maganar ta ne a halari haka ne risala ne to shi kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu mutumin da tafiya ta kama shi ba ko ban samu bari a rubuce mutum tafiya ka kama shi amma bai yi sallah ba sai da ya gidansa ya zauna ni ba samu wannan rubutun ba ban karanta ba wallahi ta'ala alam amma ni da na kalla na ce to a hankalce idan wanda ya sakaci bai rama ba har sai da ta kwana aka tsina da wannan gara ba sa sai wanda ya dagira akan lokacin shi da haka ni da abin da na dauka a kaina idan duk abin da ya fi sauki ni na dauka wani yasa muke rikici da liman in aka yi ruwa da haɗe mana sallah ba hu yasa muke ji wallahi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maktara baina shay'aini illa sara aisarahuma ba a taɓa bani zaɓi akan abubuwa guda biyu fa sai ko wanda ya karaba sa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dauka da haka in dai an samu tsatsafa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hade sallah hade mana sallah na to bara kuma ta magana sama an tambaye shi ba na kawo abin da zan gane man ne dai da haka ni abin da shin fada kaina in na je Kano direba yake tsayawa a gaba sa ko a garki yayi a banza in na je ana ajiye kana in ne alulayin sallah ta azhar raka'a biyu in yi la'asar raka'a biyu inda da dare ne da dawo gida sallar isha ne alwala raka'a biyu zan rama ni dai Allah ban gara ba ka kasaru kasar zan dauka kamar da in ban bar ba gumar da karfe ɗaya ta yi to in na tsaya a gaba sawa sallar azhar ta kasa zan yi tsaf saboda ta same ni ina halin zaman gida ina jikin tambayar ku ko wallahu ta'ala ala na'am mala ina zuwa na'am na'am eh na'am Hey. Mm. Now, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa hadisi yace wanda ya manta ana bin shi sallah fal yusalli ha idza zakara to ya sallace ta idan ya tuno da haka abin da na fahimta bisa doron wannan hadisin ba kai sallar isha'i je ba sai yanzu ka tuno ba kai sallar isha'i je ba idan kai alwalarka kawai sallar isha'in je za ka rama duka wannan ka'idar ta bai a halari kuma sai ka jiro tun daga sallar isha'i har zuwa ta yanzu dan ba sallolin ba su kai guda biyar ba in Allah ya mace ka ne baka tuno ba sai gobe sallolin suka tsallake guda biyar to ina zaka rama ta kwaɗe ta wallahu ta'ala ala da ka ji abin da ka ji zuciyarka ta naso da shi in ka naso ka yi sallar isha kaɗai ka zauna ka ji baka da problem sallar isha kaɗai ka zauna in ka ji baka haɗu ba to dawo ka jero su saboda jerowa tsakanin waɗannan sallolin ka gan su a jeran wannan wajibi ne a wajen malikiya ku jero su wallahu ta'ala ala na wa alaikum assalam na na نعم نعم ايه نعم da aka kamar talbar guda biyu nake jin ta ko kamar talbar guda biyu ce ko ɗaya ce na'am na'am na'am kuma ga na shawwal na'am na wato dukkan maganganun malamai sun yi magana a kansu wa akwai wasu wai tsari da malamai suka kalla suna ta akwai wani kiran shi wai wajibul mubayyan da kuma wajibul muwassa akwai wajibin da yake da su kan lokaci akwai zamanin da lamu ko abin wajibin da yake da budaddan lokaci da haka ramun ramadan tana da budaddan lokaci tun daga farkon ramadan ya wuce har zuwa wani ramadan din ya dace lokacin shi da haka matsayin da kenan wajibul muwassa wajibi ne da yake da budaddan lokaci ko lokacin lokaci kenan za ka iya jinkirta ta har ka je wancan lokaci din da haka ya kace tsammani yanzu ba zan iya bara mu wannan azumin in yi sittu shawwal da haka bara in ce yi bara ba ban sittu shawwal sai suka ce da ya sittu shawwal in ya so ramadan din sai ka zama ya ajeri akwai malaman da suke da wannan mazhabi akwai malaman da suka ce a'a wannan hadisin daidai da muka faɗa abinda Allah madaukakin sarki ya fito a wajen bawa ne wanda ya wajabta masa da haka fara rama ramadan din ko sittu shawwal din bata samu ba wajibi ke kana da uzuri a wajen Allah madaukakin sarki suka ce dole wajibin za ka fara ramawa sannan ka tafi wannan kuma kuma malaman da suke wannan da ra'ayi akwai malaman da suke kuma ra'ayi cewa idan aka samu ka'ida guda biyu aiki guda biyu suka hada lokaci suka hada siffa in kai daya a matsayin biyu ana bin mutum Ramadan kuma ga suke shawal ya zo da ka in yi sawur yana ramu Ramadan yana kuma sittu shawla haka zai ne ta da haka in ya sha azumi yanzu guda biyu gare shi ɗaya ramuwa ɗaya sittu shawwal in yayi gobe ɗaya ramuwa ɗaya sittu shawwal har ya kai guda idan Allah ta nuke shi da ya har Ramadan shi kenan daga ran da ya gama shan ruwa ya gama sittu shawwal ya gama ne ya gama Ramadan saboda ramuwarsa ta haɗu da ne da Ramadan kuma siffar azumin Ramadan shi ne siffar azumin shawwal bisa wannan ƙa'ida suka ce mutumin da ya zo masallaci liman ya yi ruku'u in kai kabbara shi ke ita ce kabbara harama ita ce tafiya za ta mai tafiya ruku haka idan ka zo masallaci ba kai tahiyatul masjid ba ba kai raka'atan al-fajr ba in kai raka'a guda biyu take tahiyatul masjid ita ce raka'atan al-fajr kamar sallar idi da ake raka'a guda biyu ita ce sallar idin ka kuma ita ce sallar wala harka ga wanda yake sallar wala a daidai wannan lokaci da haka kenan bisa wannan abun guda uku duk abin da ya kwanta ma a rinka dauka insha Allah ta'ala kana da mafita a wajen Allah madaukakin sarki da haka in ka zabi ka fara gabatar da wajibinka sannan ka samu damar ka yi farilla nafila wannan yayi maka daidai in ka za ka iya hada su guda ɗaya ne da niyya guda biyu ɗaya mai kwari ke rako shi ne ramadan shi ne fiti shawwal shi ma ya ma daɗi in kuma kaga za ka iya yin sa a matsayin shawwal din sannan daga baya a hannu a hankali karama shi ma Allah ta'ala a'lam abin da dai ba zan iya amsa wa kaina ba dai tabbas Aisha ta ce ana biyo ta azumi ba ta samun damar da za ta rama har sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sha'aban sai da lokacin da manzon Allah yake jera azumin sa goma sha biyar a daidai lokacin da take iya samun damar ta rama to nake tambaya ke ita tana azumin Arafa tana azumin Sitti Shawwal tana azumin kaza kaga wata kin ce nan tana yin su kuma wata kin akwai ne akwai wata ramuwar akan ta wallahu ta'ala ala amma dai bata faɗa ba cewa tana waɗancan ba ta wani amma dai tabbas ya tabbata ba ta rama har sai idan Allah madaukakin sarki ya mutu aban idan manzo Allah ya fara tun daga farko baya huta sai ya kai goma sha biyar a wani lokacin ya samu damar da za ta rama saboda yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki hankalinsa da kai iyalin sa ya koma kai ibada sai ta samu damar koma rama wani lokacin wallahu ta'ala ala wa alaikum assalam na'am na'am Na'am. Na'am. Wala ko sanan sharuɗan da mutane suke sawa kansu ko kuma malaman su suka samu ba za ka iya haɗe su ba. Yanzu misali kamar aka ce an ta haɗe magariba da isha. Sai mutum ce maka akwai dogon lantarki to zai kuma ka haɗe azhar da la'asar. Shi da abin da yake faruwa ana haɗe azhar da la'asar. kamar da ake haɗe magariba da isha da kuka zo masallaci karfe ɗaya ake kwarara ruwa yake na neman idan ya muku azar ya sake miki haye la'asar ya ce da duhu ba magana duhu kuma duk da za ka taɓe za ka taɓa amma dai tun da ruwan ya sauka an ba ka garaɓa ka yi ka haɗe azahar da la'asar to saboda ba ma haɗe a zahar da al'asar ya aka ɗauka wai magariba masu da lamida sa dogon sarki ba za a haɗe kuma waye da ka ana haɗe magariba da isha'i ana haɗe a zahar da al'asar idan na filar da za ka yi ana yin ta ne a bayan sallar isha to yanzu lokacin isha bai bai ka saurara a lokacin isha yi wani da zambi za aka ce ba a na fila a bayan ta saboda har yanzu lokacin isha bai yi ba in ka koma gida kan sallah da kuma lokacin sallar isha yi sai kai na fila a cikin gidanka idan kana da ratiba da kake yi ta kafin sallar la'asar to zuwa lokacin sallar la'asar bane aka haɗe lokacin bai yi ba da haka kana gida ya kafa sauke yanzu lokacin sallar la'asar yayi na Muhammadiyya ko to yake wannan raka'ar guda biyun da ka saba yi wanda da kuke a masallaci gara ba ce da Allah madaukakin sarki ya baku da haka ya kamata mu ke cire damuwa daga ranmu yadda ake haɗe magariba da isha'i haka aka yake haɗe sallar azhar da la'asar in ka ce akwai doguwar lantarki to akwai rana rana ko ta fito gwada sarki manzo Allah kuma ya ce a hade azhar da asar ana hadewa azhar da asar ana hade amma gariba da sai da haka in dai Allah ba mu garaba ta mu alena hada mu
idan na fahimce shi na akwai tambayoyin da ake ko akwai yau wasu inda za ka sallah za ka ji an ce inda an haɗe magarba da bishari ba damar ka fito kai wani gida da gida na ko za ka a hare magaro da ita ka dawo kuma da sa ka zauna da shi ga wasu wanda za ka akwai masalatin da su zaɗin wannan ne yake damun su ko to idan kaida tafiya gida ce a sunnace ai ko an haɗe sallah ko ba haɗe sallah ba ana yin sallah ita gida yake tafiya wannan ko an haɗe sallah ko ba haɗe ba kullun ta duniya manzo Allah na sallah ita gida yake tafiya shi yasa saboda sau ɗaya ma aka samu ba sabon ba ya tsaya ya jira ba sallah ya imamu ba da kullun ya kulla ba ga halatta jira ba sallah isha'i saboda ku ɗaya a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kake nan kaga ba dalili bane dan zamu tsaya a majalisa a ce ba za mu haɗe sallah ba tunda nan da ba haɗe ma kamata a tafi gida ka ake nan dai dan tsaya mai a majalisa ne kamata ya zama to biye a dalilin da ake haɗe sallah ba kenan shi yasa ni kuma a baya nake cewa mutane idan suna da uzurrarka to su sa sallar isha'in su mun daidai da uzurrarkan kuna da kanti kuna da taji kuna da kaza ku aji sallar isha'in mu Allah sai mu karfe tara da rabi ko ba karfe goma yake tafiya gida ba to a yi sallar isha in karfe tara da minti arba'in ka yi shafa'i da wuturin ka tara da hamsin da wani abu kafin ka je gida goma ka yi an huta ka yi hirar kuma ka yi sallar isha a kan lokacinsa in dai a sunnace ne to sallar isha ta kullum ma ba a hira a bayan in kuma saboda an haɗe ne to kullum ma hirar da muke bai dace ba wallahu ta'ala alam eh zama da ba da hana ba hadisi نعم الحمد لله الله يسامح ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
الله